ko ce wanda ya rubuto tambayoyi ne guda biyu tambaya ta biyu kuma tana da 'ya'ya guda uku idan an amsa wannan insha Allah ta'ala za mu ɗauki ko da mutane biyu ne ko uku ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan domin su amsa su tambaya da, da microphone ya Allah kila rubutun zai ɗauki lokaci insha Allah ta'ala malam ya ce wannan ya ce assalamu alaikum malam shin du'a'ul istiftahi da malam Nasiruddin Albani ya kawo a cikin littafin sa nisbatu salatin nabi su ne nake so na fahimci shin wai manzon Allah idan zai yi qiyamul layli yake karantawa sau daya ko ko yana karantawa ne duk bayan raka'a biyu tambayan farko kenan malam bayan daya du'a'ul istiftah wannan addu'a ta zo da salo daban-daban da kuma nau'uka ba ɗaya ba amma wanda al'imam al'albani Allah ji kanshi ya ambata idan a tsayuwar dare ne akwai da annabi sallallahu yakan yi a lokacin sallah ta farilla akwai da yake kuma lokacin qiyamul layl amma dangane da tambayar ka a idan yayi ita sallar dare qiyam salatul layl mathna mathna da zaran kai raka'a biyu shikenan idan manufar ka zaka yi raka'a goma ne to idan kai a farko ya ishe ka ba kowanne sai ka sake ba aina in dai manufar ka saboda al'amalu bin niyyat kai manufar ka raka a goma za ka yi sauraka idan kai istiftahi lil marar ula ba ka bukata dubai raka abu sai kuma ka sake yi ina fata an gane he asked a question about what is the sunnatic precept when it comes to the prayer you offer before the beginning of prayer during night prayer if i say it one do i need to repeat it after every two no no no no no by the time you make intention of you want to pray 10 units, the beginning suffices. You don't have to repeat it at every terminal point of the turakat. Ina fata an fahimta. Tambaya ta gaba.
Tambaya ta biyu ce malam ina tambaya dangane da ingancin hadisin da yake magana akan faɗin bala wa nahnu ala zalika min shahidin idan an karanta sittin da kuma wanda yake magana akan subhanaka wa bala idan an karanta suratul insan kuma wanda ke magana a kan subhanaka rabbiyal a'la idan an karanta su a'la je ka hada ma hadda wanda idan aka ce muhammadur rasulullah ayi salati ko ba ayi ba duka hada da su sani na waɗanda suke inganta magana cewa za ka faɗa addu'o'i ni ban san ingancinsu ba in ka sani ka ƙarar da ni cewa ni ban sani ba banna cewa lalle ba haka bane malami suna faɗin wata ƙa'ida inna adama ilmi bi shay la ya'ni al-ilm bi adamihi saboda ni ban san ingancin wannan magana ba eh da yake tambaya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin Allah ba shi bane mafi gwanintar duk gwanaye me ya kamata ka ce sai ka ce bala a arabiya in tambaya ta zo da korewa to bala za ka ce in ka ce na'am kayi kwaba an gane ko to saboda haka amma a faɗi wannan a cikin sallah ka ji ana bale bale bale a masallaci ina ka samu wannan na'am in za ka faɗa malamai suka sai dai ka faɗa ma a can ciki in hadisin ya tabbata amma dangane da ingancin hadisin ƙarara yanzu ni ban san ingancinsa ba in ka sani babu laifi bincike ne Allah ya samu dace
assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yake Allah ya saka wa malam da alkhairi tambaya ta ita ce wace irin illa ce kai tsaye take faruwa ga masu auren jinsi na gode Allah mai da gida yau ai baka sani ba dan uwa albishirinka yanzu ina karanta wani bincike na wani professor a wata jami'a ne ina jin america ne yake bayanin kaso mai tsoka wanda suke yawan mutuwa a dalilin auren jinsi cututtukan da allah ta'ala ke aiko musu tsutsotsi a jikinsu da bakar mutuwa tun daga nan duniya to ai wato bin Allah maganin wayyo Allah to kuma kin Allah fada ma wayyo Allah sun ki Allah ne Allah ya musu wannan tun daga nan duniya saboda ko ba a gaya maka ba sauka daga hanyar Allah cike ke da bala'i ko mutum an ba shi lafiya isa da raji ne ai yana jiran bala'i ballantana sun fi kamuwa da waɗannan cututtuka da ake kira STDs sexually transmitted diseases da balawai iri-iri certainly the question asked about are there instances where people belonging to LGBT community dying of course researchers have proved that really a lot of them are done even by suicide cike da bakin ciki suke sai mutum because Allah takes away the pleasure of life completely no pleasure no contentment Satan overtakes the doer the perpetrator okay so subsequently and consequently the open up is, is going to die yanzu ba ku san yanzu a turai mutane suna cewa za su mutu ba wannan magana daban take a switzerland kwanan na ga wani mutum a nate ya ba shekara 80 baya amma ya zaɓi ya mutu kuma ya gwamnatin ƙasar ta ba da dama ne mamaki ya je asibiti likita ta ce to za mu baka guba za ka mutu ya ce ya yadda mutuwa ce ya ce ya yadda kuma ga matar shi ta ce allah mai iko da ɗan uwan shi ya rungume shi ana kai haƙuri muwa muna nan tafe muna nan zuwa kai haƙuri mata tana dalin take it easy wani iri easy zai mutu kuma wai har suna cewa da shi babu kuma in ma ka mutu shi kenan ƴaƴanka duk za mu kula da su na ce amma kafirci bai yi ba wallahi arnanci bai yi ba rayuwar da Allah ya halitta ya baka wa ya baka izini ka ɗauke wannan rayuwar saurin me kake za ka tafi ai man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la'at haka Allah ya faɗa cikin al'ankabu whoever wishes to meet Allah take it easy is going to come oh surely slowly but surely gaggawa mai waɗanda suke kabari yanzu ai ba hanzari suka yi ba mu da muke numfasa ai ba makara muka yi ba matsala ce kawai ta lokaci amma ka ɗauki rayuwarka da kanka to misalin kafirci kenan to da haka connection tsakaninsu masu wannan harka na luwaɗi da sauransu wallahi suna yawan muguwar mutuwa sukan kare a lalace a tambaɗe a hargitse a wancakale a jahannamance a shaidanance a ibilisance waɗannan cecece da na gaya muku menene alkhairin su misali me za ka yi da wannan ƙazanta ɗin oh Allah ka tsare muka kare mu tambaya ta gaba in akwai
Wow.
dan uwa na fahimce shi da kyau dan uwa yana so ya san menene hukuncin sutura da mutum zai tara baya sawa haka yace misali mutum yana da hula kai ɗari yanzu akwai misal akwai mai hula kai ɗari kwaya ɗari kai kaɗai shi kaɗai kai ɗari kwaya ɗari ko da dai ko da yake yana faruwa a kwanda ma aka gaya min shi riga ba a wanke mai daga gun tela in ya sa ba a wanki sai bayar kyauta saboda me kalla innal insana la yatgha an ra'ahu to irin wannan tufafi da mutum ya tara da yawa baya sawa da gaske ne tambaya shi kenan tufafin na la'antar mutum ban san wannan magana ba ban san ta ba amma malamai sukan faɗa ne a babin tsoratarwa cewa ka tara tufafi mutanen unguwanka talakawa suna bukata kana da rigar sawa har set guda ɗari wani cikin tsumma yake yawo takalma na sawa sun fi kafa ainihin talatin ake maganan talatin sun fi ɗari wani yana yawo da faɗi to dole in dai mutum irin wannan ne ko ba ambaci hadisi ba za su la'ance shi mana to me amfanin su misali za ka mutu a cire ka daga wannan tufafi a nan naɗe ka a falle uku na likafa ne a kai maɗakin turɓaya kayan naka a ba magada wani makila ya sa ya je shagiya da ita kai baka sa ka je kai sallah ba to so ma'anan la'anta ɗin kayan da ka mallaka baka bi Allah da su ba sai a ba wani ya sa ya je kisa da su tare da ba laifin ka bane amma kai ne dalili domin ka kiyan da su misali amma dangane da magana ko hadisi ne babu wannan hadisi cikin abin da na sani da wannan magana amma in ka kalli yanayin zai kama da haka Allah ka tsare muka kare mu Allah ka ba mu abin da za mu sa mu amfani da shi mu amfanar da wasu aina alaikum salam addu'ar istifta kowa zai yi liman da yake ai baka ji abin da ya ba ko saboda kai za ka yi ne a karan kanka liman shi ma zai yi baka cewa ka dogara da liman liman baka san wani irin samfuri ya dauko ba kai taka addu'ar shi ma ya tashi wallahu a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta gaba yin wa alaikum assalam a game da me kara addini ito gaskiya ne wannan tambaya muhimmiya ce kwarai kamar sauran ma duka he asked this question what are the steps to be taken in guarding the religion in preserving islam what are the steps matakan da za a ɗauka wajen kare addini da farko tukun ilimi ne ilimi saboda ba zai yiwu ka kare abu baka da ilimin shi ba ta ya za ka kiran zuwa ga tauhidi baka san tauhidi ba kana maganin fiqh baka san fiqh ba misali saboda haka abu na farko shine ilimi ɗaya kenan na biyu ba za ka kare addini ba idan ba asalin addinin da annabi ya kawo ba ne addinin da aka murɗe shi aka canza shi aka shigo da bidiyo'i to don me za ka tallata addini wanda yake murɗaɗɗe bauɗaɗɗe tambaɗaɗɗe hargitsatsai yanda manzon Allah ya taho haka za ka karantar na fata an gane ko na uku kare addini a yau gaskiya na bukatar dukiya ba masallaci kuka gina ba yanzu ka tambaye masu gina nawa kuka kashe dubu ɗari dubu ɗari kake magana kake magana billions kalli kayan da aka saka misali kowa zai shigo kuma ya samu kwanciyar hankali ga ac ko ina misali je ka ga abin da suke aka aba yau je ka ga gini sai ka ce mala'iku ne ke yi na'am dole sai da dukiya kullum ina wata karin magana fiye da shekara ashirin nake faɗin wannan magana mai suna ba a da'awa sai da dawa kuma in ba a shiga ba a faɗin ba za a shiga dawa kuma ba za a dawo ba kun gane hausar dole sai da dukiya da haka dole ne misali kai a matsayinka na matashi sa'anni 'yan uwanka ku ce to ya kamata do Allah in ramadan ya zo ina ba da misali da kai ɗan uwa mai girma misali kana da abokai guda goma sai ka ce to da Allah tun daga yanzu kafin ramadan ya zo mu ringa ajiye naira ɗari ɗari duk wata saboda ramadan target ɗin ku kenan to kaga daga yau duk wata kuna ajiye naira ɗari ɗari tare da naira ta zama abin da ta zama in zai yiwu dubu dubu na faɗi naira ɗari a matsayin mafi ƙarancin abin da za ku iya kenan ramadan na zuwa sai ka ce to misali kai ne shugaban waɗannan samari guda goma bari mu je mu sai siga bari mu je gidan kurkuku mu ba 'yan gidan kaso mu ce mun kawo muku agaji ne don kuna gidan kurkuku ai ba kyamar ku aka yi ba kila wani ma zalunta shi aka yi ba shi da haƙƙi aka kai shi wurin to al'umma ta tuna da ku daga masallacin assala misali inda gana ne ƙarƙashin jagoranci liman ya tura ku za su ji daɗi za su yi farin ciki allah zai murna da ku ɓangaren taimaka ma addini ne da ba ma yin wannan akwai kirista da ke kai ma 'yan kurkuku agaji a ramadan dinmu yanzu abuja nan tambaye ku kuna da gidan kula da marayu orphanages ina yake in kuna da kudin gina wannan ya kamata abuja a yi mana gidan marayu standard da duk abin da ya kamata a ikeja suna da shi baba addini ya gina na je na gani misali duk abin da kake bukata akwai lokacin da ba ma wannan zuwa suke gidan marayu su ɗauki 'ya'yan musulmi su mai da su kiristoci suna wannan hanyar taimaka ma addini kenan sannan na biyu dage ma neman ilimi ɗazu na faɗa ilimin nan kuma hatta misali ku faɗaɗa da karanta abin da duniya ke ciki a yanzu irin misali wannan lecture ɗin idan ba ka yi bincike ba ta yaya za ka yi wannan bayani how how kirista na zuwa suna halakar da 'ya'yan musulmi kuna ɗaukan 'ya'yanku kuna kai makarantun arna musamman a abuja nan ok musu ana abuja aka gaya min akwai makarantar da fasto ne ke da ita kashi saba'in cikin duk 'ya'yan musulmi ne ya ba da assignment kowa ya je rubuta god is my father shine assignment din yara suka rubuta god is my father bayan kana karanta lam yalid wa lam yulad yaro ya tunga rubutawa baban shi ce kai me kake rubutawa yace daddy sana samin ce no don't write it baba is going to beat me and i'm going to give you substitute kar ka rubuta rubuta god is my creator uban ya yi kokari ko rubuta aka ce da ya kai a samin gun malami sai da ya wanke shi da mari irin marin da ake ganin wutan nan yaro ya faɗi abinda na ce ka yi kenan aha ya kwashi kuɗi kuma ya da yaro dukan banza kuma ba abin da za yi haka muke fa al'ummar musulmi ba mu da kishi ba mu da kishi arne ya zo ya buɗe makaranta ya uniform ɗin ga tsiraici sannan ku kai sai ka ce an mana sammu yanzu ko kai ne dr dangwalagwa da kan turanci kana musulmi baka isa ka buɗe makarantar su kawo 'yansu ba in kuma suna kawo ku gamin abuja nan i challenge you to wani mai same mu ne misali kai bahaushe baka da zuciya zaka sha kunya nan duniya ba ni na faɗa ba sa'adu zungure faɗa a wakar shi hanyar taimaka ma addini kenan da haka ne i refuse ar ne ba zai buɗe ka in kai 'ya'yana ba ko kyauta ne ba na su a kai kasuwa ƙwaƙwalonmu ba ta toka ba ce ku buɗe makarantu ku tura 'ya'yanku ku ɗauko mahaddata turancin wani kayan gabas ne me za mu yi da turanci ya turanci mun ture shi gefe arabiya mai rai da ƙur'ani kamar daga sama kuma daga sama yake misali to hanyar taimaka ma addini kenan daga ciki kuma hanyar taimaka ma addini ku dinga rubuce-rubuce mana shafin facebook misali ku yi raddi kan an kona ƙor'ani nawa kuka yi raddi a shafin facebook nawa sai ƙwallo ku yi magana kan lgbt ƙazanta ce ɓanna ce ku fito ku ce shi ma ɓangaren taimaka ma addini ba mu yadda najeriya ta kai hari nijar ba ba mu yadda ba ya ra'ayinmu ne wannan in ka kai hari kusan kayayyaki musulmi ne mu kuma za a taɓa don kare demokuraɗiyyar ɗinku misali ba mu yadda ba ka fito ka faɗa wanda ke da contrary view ya faɗa mana and so what mun faɗi namu misali siyasa in ta zo ka dage musulunci za ka yi masa aiki ba ruwanka da wani ɗan takara ina mu da su addinin mu aka lakuta masa hanci za mu ce wallahi kai ma baka isa ba hanyoyi na da yawa amma babbar magana a tashi a nemi ilimi a nemi kuɗi a tashi a nemi kuɗi Allah ka ba mu mai yalwa mai tsarki mai albarka Allah ka samu dace
center wanda ƙarƙashinta ne wannan masallaci masjidus salam yake domin ya yi jawabi na godiya ga malam da kuma mahalarta wannan lecture ɗin
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. da muka gayyato malam muka ce zai man lakca akan wannan maudu'i da ya magana kai yau mun yi tsammanin zai tsaya akai akan wannan maudu'i ne kawai amma gaskiya kowa dil akai da cewa yau malam ya magana akan abubuwa da dama ya haskaka abubuwa da yawa a sha'anin addinin musulunci ya yi magana akan rayuwa da yadda za mu da harkokinmu akan sha'anin addinin musulunci mu karu da shi shi wani maudu'i da malayin magana a kai na yau gaskiya wato is a very frightening development gradually wannan abun ya creeping into Nigerian environment dan tana kamar shekaru biyu ko uku suka wuce na taba karantawa a paper aka ce ana ɗaura auren maza guda biyu a Kano na mamaki kwarai da gaske amma abin da ya fi bani mamaki kwanakin nan sai na gani a rice tv aka nuna atlanta state university ta gwamnati yara suna transgender parade maza maza su sa kayan mata mata kuma sa kayan maza an hau ana yin catwalk yana ake yi kama a parade na fashion kuma ga ɗimbin 'yan makaranta sun zauna suna kallo an zagaye su an ba su hanya suna tafiya namiji na tafiya kamar mace ya sa takalmi da kayan mata ya yi kuma ado a kansa kamar mace su kansu mutane suka yi magana a rice tv sun mamaki kwarai wannan makarantar ta gwamnati ce kuwa ko private ce ko ma ba ta gwamnati ba ce private ce ba vice chancellor ba malamai amma har yau ban ji wani ya comment akan wannan magana da aka yi ba so gaskiya a wato abu yana shigowa kuma ba a ganewa yana ganewa to ba a yi wani abu kai very sad development to be honest malam ya magana kwarai akan wannan abu ina fata a za mu yi la'akari da abin da ya magana kuma ya haskaka mana kwarai da gaske a ciki ina gani babban abin da ya kamata mu tabbatar muna shi ne addu'a na Allah ya kare mu daga wannan abubuwa domin musiba ce cike shigo mana kamar da malam ya magana many dimensions a da farko bana da ya fara magana yana cewa kamar maudu'in da aka yi tsammani zai magana akai ba shine wannan ba da mai tsammanin zamu ba shi dama ya magana akan wani abu daban domin ya magana jiya da kuma da safi akan wani maduyi a a mahallacin foreign affairs to gaskiya da san a gaya malam cewa lalle sai mun dawo da malam domin mun san irin abun da yake tare da shi mun san kuma irin ilimin da yake da shi za mu kokari mu jawo shi muna fata kuma zai ba mu dama ya zo wannan wuri ya man lakca akan wani maudu'i kuma wanda yake da muhimmanci kwai da gaske ya taimake mu kamun da ke ciki to da ƙarshe da san a madadin ku gabaki ɗaya da ku tare a nan wuri da kuma madadin ita BOT na wannan masallaci bi godiye mu ga mana Allah ubangiji ya sa alheri a sa ka wasu alheri Allah ubangiji ya mai shiga lafiya Allah ubangiji ya ƙara masa ilimi da lafiya ya zama cewa za mu samu ci gaba da samun haske akan abu da yake bayarwa kuma su masallaci na foreign affairs da suka ɗauki nauyin wannan abu da suka kawo shi har zuwa wannan gari abuja kuma suka kamar shi nan wurin muna gode masu ƙwarar da gaske muna kuma musu fata alheri duk kuma suka ɗauki ɗawainiyar abin da malam ya zo yi kai muna musu godiya allah saka alheri allah ubangiji ya mu gida lafiya allah kuma kai ba gida lafiya allah kuma ba mu ikon zuwa wannan wuri nan gaban sha azawa akan wani abu mai amfani muna godiya ƙwarai gaba da allah ubangiji saka alheri masha allah
alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatu jawabi kenan na
uba kuma jagora na wannan masallaci da wannan cibiya mai albarka muna fatan allah ya ƙara wa rayuwa albarka allah kuma ya ƙara ɗaura ayyuka akan ma'auni na ayyukan lada ya ƙara ƙarfin gwiwa ya ƙara lafiya ya kuma ƙara karɓan ayyukan baki ɗaya za mu roƙi malam da jawabin shi na rufewa da kuma addu'a baki daya ya Allah sa albarka sannan kuma a karkare mana da addu'a muna fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah mai da shi gida lafiya duk waɗanda suka halarci wannan lecture Allah ya mai da su gida lafiya Allah kuma ya sa mu ɗauki abin da muka ji daga duniya ta karatu ya zuwa duniyan aiki Allah ya mana agaji baki daya karamakumullah rufe mana da cewa duk mutum kwanakinsa biyar ne duk mutum da ka gan shi kwanakin shi biyar ne kawai malamai sun faɗi kwanakin nan da cewa yaumun yaumun mashhud wa yaumun maw'ud wa yaumun maudud wa yaumun mamdud duk mutum kwanakin shi biyar ne akwai rana mafqud wanda ta riga ta wuce mafqudun mashhudun maw'udun sannan mamdud ranar da ta wuce ita ce jiya ita ce mafqud ta tafi da komai naka in alkhairi ta tafi Allah ka samu dace in sharri an dai rubuta an aji sai rahama daga ubangiji sai kuma yawmun mashhud rana halattacciya kamar yanzu kenan ita ce take rikidewa ta zama yawmun mafdud biyu kenan sai yawmun maurud mai zuwa mafdudun mashhudun maurudun sai kuma rana ta hudu yawmun mau'ud ran da aka yi alkawarin zuwa ranar mutuwa la ilaha illallah sai rana ta biyar yawmun mamdud biyar ne mafqudun mashhudun maurudun mau'udun mamdud to waɗannan kwanaki kowa da su yake tafiya mafqud na faɗa ta wuce mashhud yanzu mashhud ne ita ke rikidewa ta zamanto mafqud ta tafi maurud mai zuwa bata zo ba tukun minti ɗaya nan ga maurud ne karka jira ta yanzu nan ne naka abu ne mai sauki bayan minti a ce ka tafi na tafi kun tafi kwata a ran tafiya ke a daga ka sama iyali ta yi kuka wani ka tafi shikar ya tafi ke ma kin tafi mu haɗu a darussalam to wani rana tana tsorata sai kuma yawmun mamdud rana mai faɗi ba ta da yankewa to ku ci amfanin yawmun mafqudun mashhudun maurudun mau'udun mamdudun guda biyar bai salati ga annabi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف يا رب العالمين نسألك اللهم إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا وبطنا صابرا وتوبة نصوحا قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونصيبا وافرا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من علينا بالهداية وارحمنا إذا سرنا إلى القبور يا أرحم الراحمين اللهم نسألك إيمانا صادقا ونسألك التوكل عليك في كل حين وفي كل وقت يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من هو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين